الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشين درسي نقوم شابير شرحي أمك قباتر ما مختصر شعب الإيمان حديثا da aka ciro daga aljami'u shu'ab iman na al-imam al-baihaqi rahimahullah a yau za mu ci gaba shafi na 34 insha Allah wannan shine darasi na ƙarshe game da bayani akan reshen imani na goma sha uku insha Allah yana ɗauke da bayani akan dogaro ga sababi darasin yana ɗauke da bayani akan dogaro da sababi ya ce wa jumlatu tawakkul a dunkule abinda tawakkali yake nufi wato abinda tawakkali ya kunsa shine yake nufi da jumlatu tawakkul idan aka ce tawakkali abinda ya kunsa abubuwa guda biyu ne tafwidul amri ilallahi ta'ala na daya shine a miƙa al'amari ga Allah subhanahu wa ta'ala ka miƙa ma Allah al'amari wasiqatu bihi kuma ka amince da Allah din ka miƙa ma Allah al'amarinka ka amince da hukuncinsa sai ce ma'ama ƙuddira lahu min tasabbub tare da riko da abin da aka kaddara maka na sababi shi yasa malamai suke cewa shi tawakkali aikin zuciya ne shi kuma sababi fa aikin jikinka wato jikinka ya dogara da sababi zuciyarka kuma ta dogara ga Allah to idan kai haka ka haɗa abin da ake nufi da tawakkul a fahimtar as-salafu salih wannan shine ya dace da matsayi na ahlus sunnati wal jama'a wannan bayanin al-imam al-bahaqi ne da kansa kamar yadda ya dauko ya saka anan tafwidul amri ila Allah ta'ala amika al'amari ga Allah madaukaki wasiqatu bihi kuma a amince da Allah din ma ma qaddara lahu min at-tasabbub tare da riko da abin da aka kaddara maka na sababi kamar misali kai ne kake neman abinci kana neman arziki to zuciyarka ta yi riko da Allah subhanahu wa ta'ala ka miƙa al'amarin arziki ga Allah a zuciyarka ka sani cewar babu abin da zai iya baka in ba Allah ba amma jikinka fa dole ya tashi ya aiki wannan aikin da za ka yi shi ne ake nufi da sababi kayi rikon sababin da zai samar maka da wannan arziki to sai ba mu misali da wasu hadisai na manzon Allah wanda yake nuna riko da sababi wanda ya samu asali daga umarnin manzon Allah ba wai ka ce kana son ka samu arziki sai ka zauna baka yi aiki ba to kaga an rasa an rasa wani rukuni daga cikin rukunai na at-tawakkul ƙa'ida ne ka yi riko da sababi baya ka cewa zuciyarka ta yarda ta mika al'amari ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fafi sahihayin hadisi ya zo a cikin sahih bukhari da muslim ingantattun littafai guda biyu aidan wato har yanzu kamar yadda ya kawo hadisin abdullahi bin abbas a baya an samu hadisi min hadisi zubair wannan ya zo ta hadisin az-zubair bin al-awwam azubairu bin al'awam yana daga cikin mutane goma da aka musu albishir da samun aljanna kuma ɗan gwaggon manzon Allah ne saboda aka ɗan uwa ne na annabi sallallahu alaihi wasallam na jini azubairu bin al'awam shi ne mijin yar aisha asma'u bintu abubakarin Allah ya kara musu yarda yarwaita wannan hadisi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma anan bai faɗa ba illa kawai ya kawo hadisin min hadisin zubair radiyallahu anhu la'an alhali ko magana ta manzon Allah ce ya ce la'an ya akuza ahadukum hablahu da dai ɗayanku zai ɗauki igiyarsa to wannan shine yadda ya kawo hadisin amma asali hadisin ya zo ahbulahu da daidayenku zai dauki igiyoyinsa sun mayatil jabala sai ya tafi ga dutse wannan maganar annabi ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masahabbai da dai mutum zai dauki igiyoyi ya tafi kan dutse fayati bi husmatin min hatabin sai ya taho da dami na kirare wato waɗannan igiyoyi ya daura kirare ya ɗauka alabaharki ya ɗora bayansa daga kan dutse ya gangaro fayabi aha ya shiga gari ya sai da waɗannan kirare idan ya sayar kaga ya riko da sababin samun abinci sa'anab ya ce fayastagniya biha kaga kenan zai samu wadatuwa zai samu wadatuwa zai wadatar ma kansa ta dalilin wannan abin da yayi abinda har zai zo a hadisin fayastagniya bi samaniha zai samu wadatuwa da kudin da ya sayar amma ya datse wannan kalma a nan don wannan riwayar da ya kawo riwayar ta ta al'imam ibn maja hadisin yana sunan ibn maja to idan mutum ya sai da wannan kirari fayastagniya biha zai wadatu da kudin da ya samu khairun lahu ya fi masa min an yas'alan nasu ya rika roƙon mutane a aqawhu aw mana'uhu su bashi ko su hana shi daga wannan kai tsaye maganar manzon Allah ce hadisi ne wanda ya inganta yana sahihu ibn majah hadisi na 1498 hadisin ingantacce ne to kuma hadisin yana sahihul bukhari musamman al'imam bukari ya yi babi babul istifafi anil mas'ala babi game da mutum ya tsare mutuncinsa ya daina roƙo sunan babin kenan al-istifaf ka tsare mutuncinka anil mas'ala mutane su daina roƙo sai kawo hadisi na 1471 wanda wannan riwayar ma ta zuwa sayil bukari har yanzu sannan kuma a cikin sayil bukhari din har yanzu akwai riwaya da ya kawo al-imam bukhari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam lafazin da ya fada yana kusa yayi kama da wannan yace la an ya'khudha ahadukum hablahu da dai mutum zai dauki igiyarsa fayatiya bi huzmatil hatabi kaga bai ce thumma ya'ti aljabala yace fayatiya bi huzmatil hatabi ala zahrihi sai mutum ya sauko daga kan dutse yana dauke da dami na kirare yana dauke da shi akan bayansa fayabi'aha sai ya sayar fayakuffa Allahu biha wajhahu sai Allah ya tsara fuskarsa ta dalilin wannan kuɗi da ya samu khairun lahu ya fi masa min an yas'alan nasa a ƙahu a mana'uhu ya fi masa akan mutum ya je yana roƙon mutane ko dai su bashi ko su hana shi to wannan hadisin da shi ya kawo mana yana zama hujja ne akan riko da sababi tunda annabi ne ya faɗi wannan kaga annabi ya fi kowa sanin cewar Allah shi yake ciyarwa da shi kaga tunda annabi ya nuna mana ya mana isharar da sana'a ashe ya nuna cewar mutum ya zauna ya ce ba zai sana'a ba yana jira Allah zai ciyar da shi wannan ba tawakkali ba ne don haka yasa malaman suna suke cewa baya ga tawakkali zuciyarka ta amince da Allah Allah ɗai shi ke bayarwa saboda haka yasa sana'a ba ta iya baka abinci ba ta baka arziki karka rika duba cewar wannan sana'ar ita ce ke samar da arziki wata sana'a ba ta bayarwa babu wata sana'a da take ba da arziki Allah ne saboda ka ba abin mamaki ba ne mutumin da yake dako ya yi arziki kai da ka yi karatun ba ka yi arzikin ba wannan ikon Allah ne don haka zuciyarka katta ta'allaka da sana'ar za ta yi riko da Allah shi ne tawakkali kamar yadda al'imamun bahaki ya gaya mana yana cewa tafwidul amri ilallahi ta'ala ka miƙa al'amuranka gaba ɗaya ga Allah sai ce wasu ka tubi kuma ka amince domin ba wai ka mika al'amarin kawai ba sai ka amince ka amince da cewar bayan da za a yi ka samu sai Allah ya hukunta ka yadda da wannan in ba ka yadda da wannan ba tawakkalin ka bai ma yi ba shi wannan hadisin ya zo da ya zo da riwayoyi daban-daban amma dai duk kusan darasi guda yake karantar da mu saboda haka yasa ibnu hajar da yake sharhin hadisin a cikin fathul bari yana juz'i na hudu shafi na 317 ya ce fi hilhabbu ala ta'affufi anil mas'ala kai tsaye annabi yana kwadaitar da mu mu yi watsi da roƙo wata nazzuhi anha mu tsarkake mutuncinmu daga gare shi kai tsaye abin da annabi yake mana isharar shi kenan sai yake nuna walawim ta hannun mar'u nafsahu fi talabin rizki ko da a ce za ka wahalar da ranka ta wajen neman abinci don wannan shine misalin da annabi yake bayarwa warta kabal mashaqqata fi zalika ko da zai kai ga ka dauki sana'ar da za ka wahala za a ganka kamar ka shiga kaskanci manzon Allah yake nuna alkhairinsa ya fi mana roƙo wato ashe mutum ya tafi ya tara kirare ya zo ya saida ko ya kama sana'a ta faskare ko na tura ruwa sana'o'i waɗanda ake ganin makaskanta ne manzo Allah ya ba da misali da shi annabi yake nuna cewar ya fi roƙo saboda haka yasa ya ce wa aula qubhil mas'alati fi nazari shar'i lam yufaddal zalika alaiha inda a ce roƙo yana da alkhairi babu shakka da manzo Allah bai fifita wannan akan sa ba wa zalika lima ya dukulu ala sa'ili min zulli su'al ya ce kuma ko da babu hadisin manzon Allah in ka dubi roƙo za ka ga aƙalla yana ɗauke da ƙasƙanci shi mutumin da duk zai roƙo yana ƙasƙantar da kansa wa min zullin raddi sannan kuma akwai ƙasƙanci ta wajen amsar da za a bashi don roƙon ba ka yi sai da ƙasƙanci kuma wani in ka roƙe shi ka sake ganin ƙasƙanci walima ya dukulu alin mas'uli min adhiki fi malihi wanda ka roka shi ma ka kuntata mishi don baka san halin da yake ciki ba ba mamaki ba shi ma da halin kai ne kake gani yana da shi saboda da ka roke shi ya zamanto dole sai ya baka saboda in ya ce maka bai da shi ba za ma ka yarda ba sai ya ɗauko abin da yana bukata sai baka kaga shi ma ya shiga kunci a dalilinka in an ata kulla sa'ilin kuma bayan ya tafi wani ma zai taho don da zaran wannan ya ji aiwa na shi ya yi min damuwa ta wani zai zo to kaga shi kuma ya shiga wani hali wanda har za a kai ga cewar wani lokaci ya ki badawa akwai riwaya da ta zo ta abu huraira ayin ka lura a nan ya ce hadisin azubairu bin al'awwam to akwai riwayar abu huraira kuma ita ma wannan riwaya tana sayi bukari da muslim hadisin yana kamanni ya ce wallazi nafsi biyadihi a hadisin abu huraira sai da annabi ya rantse na rantse muku da wanda raina yake hannunsa in ji manzon Allah kaga magana ba karama bace la'an ya akhudha ahadukum hablahu annabi ya ce da dai ɗayan ku zai ɗauki igiyarsa fa yahtatiba ala dhahrihi ya tafi yayi kirare ya dora akan bayansa khairul lahu min an ya'ti rajulan ya fi masa akan ya tafi ga wani mutum fa yas'aluhu ya roke shi a atahu aw mana'uhu ko ya bashi ko ya hana ko da ma ka samu din ba annabi yake cewa wannan aibun da yana tare da kai kaga kalmomin hadisin kusan iri ɗaya ne shi ma hadisin al-imam abu huraira yana sahihul bukhari yana abwabul amali fi salat yana sahihu muslim babu karahiyatul mas'alatin linnasi hadisi na 1734 akwai riwayar abu huraira kuma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la an yaghdu wa ahadukum da dai ɗayan ku zai buga sammako kaga annabi ce kama yi sammako fa ya tatsiba ala bahrihi ya je ya nemo kirare ya ɗora a kan bayansa fa ya tasaddaka biha idan ya samu kuɗi ya bayi sadaka kaga shi ma har ya samu abin da zai iya ba wani sadaka wa yastaghni bihi minan nasi kuma ya samu wadatuwa game da roƙon mutane sai annabi ce khairul lahu min an yas'ala rajulan ya fi masa akan ya roƙi wani mutum a atahu aw mana'ahu zalika mutumin ya bashi ko ya hana shi sai annabi ce fa innal yadal uliya afdalu min al yad sufla saboda ko hannun sama ya fi na ƙasa sai manzo Allah ya ce wabda abi man ta'ud wannan riwayar Abu Hurairah ce akwai kuma wata riwayar har yanzu ta Abu Hurairah wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsi biyadihi ina muku rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa la'an ya aku da ahadukum hablahu da dai mutum zai dauki igiyarsa fa ya zaba ilal jabali ya tafi ka dutse kaga hadisin sai kama da hadisin azubair bin al-awwam idan mutum ya hau dutse fa ya tatiba ya samu kirare summa ya'ti bihi yahmiluhu ala dhahrihi sannan ya sauko daga kan dutsen yana dauke da wannan kirare akan bayansa fayabi'ahu ya sai da wannan kirare fayakul ya samu abinci khairul lahu min an yas'ala an-nasa yafi a ce mutum yana roƙon mutane wala an ya'khudha turaban sai annabi ya ce kuma da mutum zai zai dauki turbaya ya ɗebi ƙasa fayaj'alahu fi fihi ya rika sawa a bakin sa yana ci saboda rashin abinci خير له من أن يجعل في فيه ما حرم الله عليه يا فمر أكن يريك أسا أبين الله يحرم تامشي أبا كنسا كأيب أسا كناتي يا فأتي كاتم في دوكير حرم كناتي دوانا يازو أحاديثي بدا الله يتريم to saboda muhimmancin rikon sana'a don sana'a sababi ne sababi ne na tawakkali sai ya kawo hadisi na biyu hadisi na uku a wannan babin mu ci gaba ya ce wa fi sahihil bukhari kuma a cikin sahihil bukhari min hadisil miqdam bin ma'adi karib wannan kuma ya zo ta hadisin al-miqdam bin ma'adi karib al-kindi radiyallahu anhu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma akala ahadun ta'aman qattu babu wani mutum da zai ci abinci sam khairan wanda abincin ya fi alkhairi min an ya kula min amali ya dai fiye da a ce abincin nan asalinsa aikin da hannunsa ya samar mishi in ji manzon Allah kaga annabi ya karanta da mu alkhairi gaba daya wani abinci ne ya fi alkhairi manzon Allah ya ce abincin da hannunka ya samar maka to wani abinci ya fi kowane alkhairi kama nan ya kawo ya daihi alhali yadihi ne asali yadda ya zo a hadisin don hadisin yana sayar bukari babu kasbin rajuli wa amalihi biyadihi hadisi na 2073 to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi yasa ya ce kala da ya ce kala yana nufin annabi ne ko da yake cikin maganar bai kawo sunan annabi ba don cewa ya min hadisin mikdam bin ma'adi karib radiyallahu anhu kawai sai kawo hadisin maimakon ya ce an rasulillah ko kuma ya ce kala rasulillah amma shi mutumin da yake ya takaita littafin shi yasa duk wannan bai kawo shi ba kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kana dawud wa kana dawud la ya'kulu illa min amali yadayhi annabi dawud ya kasance bai cin wani abu sai fa abinda hannunsa ne ya samar mishi annabi dawud alaihi salam Allah ka samu iya koyi da shi yanda hadisin yazo wa inna nabiyallahi dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi to nan ma ibnu hajar ya yi sharhi game da shi yana fathul bari kamar yadda ya sharhin wancan hadisi yana mujallar na shafin 306 ya ce wa fil hadisi kaga a nan abinda annabi ke karantar da mu fadlul amali bil yadi fallalar aikin da za ka yi da hannunka wa taqdimu ba yubashiruhu ash-shakhsu bi nafsihi ala ma yubashiruhu bi ghairihi ashe abinda ka samar ma kanka kai tsaye ya fi wanda ka samu ta hanyar wani shi ne abinda annabi yake mana ishara da shi sai ce wal hikmatu fi taqsisi daud bi zikri me yasa annabi ya bada misali da annabi daud kadai ai annabawa da suka wuce manyan annabawa in kana kirga ma'ulul azmi annabi daud baya cikin su manyan annabawan amma annabi bai bada misali da su ba bai bada misali da annabi ibrahim annabi musa annabi isa sai bada misali da annabi daud me yasa sai ce dalili saboda annabi dawudu shugaba ne ya rike shugabanci idan aka ce mutum ya rike shugabanci kaga kenan in ka lura kamar a yanzu za ka ga abincinsa gaba ya koma ƙarƙashin gwamnati to shi annabi dawudu ba haka yake ba ya shugabanci al'umma amma bai yadda ya ci abinci ba sai ta sana'ar da ya yi bai yadda ya ci abinci daga albashin hukuma ba sai daga sana'ar da ya aikata shi yasa manzon Allah ya bawo misali da shi wato kar mu rika dogaro da hanyar ita kanta hukuma mu fi karfafa sana'o'i da zamu yi da hannu kaga kama annabi yana karantar da mu mu kasance kamar shugabanni ya zama to suna da sana'a in kana da sana'a idan ka ba zai kai ga hukuma ba dukiyar hukuma bare har ka jawo makan ka wata fitina ya ce wal hikmatu fi takhsis dawud bi dhikr an naktisarahu fi aklihi ala ma ya'maluhu bi yadihi lam yakun min al haja me yasa annabi dawud yake yake cin abinci daga sana'ar da hannunsa yamar ba wai dan bukata bane li'annahu kana khalifa fil ard saboda shugaba ne a ƙasa wanda alqur'ani ya tabbatar na suratu sad aya ta 26 ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ya kai dawud mun sanya ka shugaba a doron ƙasa fahkum bainan nasi bil haqqi sai kai hukunci da gaskiya a tsakanin mutane wala tattabi wala tattabi il hawa karka bi son rai fayudillaka an sabilillah son rai zai raba ka da hanyar Allah innal ladina yudilluna an sabilillah waɗanda suke batar da wasu su raba su da hanyar Allah lahum azabun shadidun suna da azaba mai tsanani bima na su saboda watsi da suka yi yawmal hisabi a ranar hisabi Allah ya kare mu sai ce wa inna mabtagal akla min tariqil afdali annabi dawud ba laifi bane saboda tunda shugaba ne yana da albashin shugaba ne yana da albashin kaga kenan dan ya ci abinci daga albashin ba laifi bane inda bai wuce kimar halal din ba to amma shi gaba ɗaya ma in dai za a yi girki a gidansa ne to ba dai albashin gwamnati ba sana'ar da ya yi da hannunsa wannan sana'ar abinda ta samar da shi za a ciyar da iyali la haula wala quwwata illa billah Allah ka sami koyi da su akwai riwayar da ta zo tana sunan ibn majah babul hasi al makasib duk dai hadisin al miqdam bin ma'di karib al kindi ana ce masa az-zubaydi an rasulillahi qala wannan riwaya tana sunan ibn maja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma kasabar rajulu kasban babu sana'ar da ɗan adam zai yi atuyab wanda ya fi tsafta min amal ya dihifa ce aikin da hannunsa ya samar mishi wa ma an faƙar rajula ala nafsihi kuma duk abin da mutum ya ciyar makansa idan ka ciyar da kanka wa ahlihi ka ciyar da matarka wa waladihi da 'ya'yanka wa khadimihi da masu maka hidima manzon Allah ya ce fa huwa sadaka shi ma sadaka ne kar ka dauka sadaka sai ka dauka ka ba mu wani bare ka ciyar da kanka ma manzon Allah ya ce sadaka ne hadisin yana sahihu ibn majah hadisi na 1702 wannan hadisin wallahi ya samu riwaya sahabbai da dama akan cewar annabi ya kwadaitar da mu mu dogara da abin da hannuwanmu suka samar mana misali akwai riwayar da ta zo ta aisha matar manzon Allah kaga ya kawo mana na ɗaya al-mikdam bin ma'adi karib az-zubaidi ko al-kindi sannan akwai hadisin aisha wanda kuma shi ma hadisin aisha yana sunan ibn majah duka ababi guda ibn majah ya kawo su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi mafi tsabtar abin da mutum zai ci ya sa a cikinsa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ne abin da kai sana'arka ta samar maka ba abin da wani ya baka ba duk yawan abin da wani ya baka ba shi ya fi tsabta ba a wurin Allah abin da ya fi kyau shi ne abin da hannunka ya samar maka to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kuma koda ta hanyar ɗanka ne shi ne sai manzon Allah ya ce wa inna waladahu min kasbihi ai ɗanka ma yana cikin sana'arka wannan hadisin yana sahihun nasa'i hadisin 4463 wannan shine abin da yasa Aisha tsawon rayuwarta take tabbatar da uba yana da iko akan dukiyar ɗansa na uku shine Abu Burda bin Niyarin al-Ansari shi ma ya kawo hadisi wanda yake annabi yake kwadaitar da mu wato dogaro da dogaro da kai hadisinsa yana al-mustadrakul imam al-hakim na hudu shine rafi ibn khadijin shi ma sahabi ne Allah ya kara masa yarda hadisinsa yana al-musnad al-imam ahmad na biyar abdullah ibn amrin hadisinsa yana sunan abi dawud saboda haka yasa malamai suke cewa fa huwa atyabul halali in ana neman halal mafi tsafta shine abin da hannunka ya samar maka na shida wanda ya zo ta hadisin sa'ad bin umair al'ansari na bakwai hadisin rafi'u bin khadijin al'ansari na takwas albara'u bin azib shi ma ya ruwaito na tara abdullahi bin umar sahabin annabi muhammad kaga abdullahi bin amrin ya kawo abdullahi bin umar shi ma ya ruwaito shi abdullahi bin umar cewa ya yi su'ila rasulullah anil kasbi tayyibi an tambayi manzon Allah game da sana'a mafi tsafta wato aiki mafi tsafta hanyar samun abinci mafi tsafta kala sai annabi ya ce amalur rajuli bi yadihi mutum yayi aiki da hannunsa wa kullu bai'in mabru sai manzon Allah ya ce kuma duk wani ciniki inda na kwarai ne shi ma yana ciki saboda haka yasa suna haɗe kasuwanci wanda ya zama akwai gaskiya babu ha'inci wannan kasuwancin yana daga cikin hanyoyi mafi tsafta wanda mutum yake samun abinci ta bayanin manzon Allah hadisin yana sahihu targhib hadisin 1691 akwai hadisin Ka'ab bin Ujra wanda ya bada labari wata rana yace marra alan nabi فرأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجلدة ونشاطة وتوترنا ونمتن يزو يوتي شو نمتن مسلميني سنكما كأرفاني to da ya zo ya wuce sahabai suka ga irin ƙirar da Allah ya ma wannan sahabi sai suka ce ya rasulallah laukana hada fi sabilillah wannan mutumin nan irin ƙirar da Allah ya mar ina ma a ce ana zuwa yaƙi da shi ina ma a ce za a tafi yaƙi da shi wallahi za a ci riba saboda alama mai ƙarfi ne sai manzon Allah ya ce a'a kuna tsammani sai an tafi yaƙi ne za a ci riba manzo Allah ya ce in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran tunda ya fito daga gida idan ya fito ne saboda neman abin da zai ciyar da yara ƙanana da ya bar su a gida fa huwa fi sabilillah fitowansa din nan shi ma fi sabilillah ne kaga kenan tamfar da jihadi haka yake sai manzo Allah ya ce in kharaja yas'a ala abawaini ba mamaki kuma yana da iyaye biyu shaikai ni kabirai ne waɗanda sun tsufa tukub saboda haka yana kulawa da su yanzu ya fito ya samu abin da zai biya musu bukata to idan haka ne fa huwa fi sabilillah shi ma dai yana cikin hanyar Allah sai manzon Allah ya ce wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi to in ma ba shi da iyali a gida babu iyayen ya dai fito ne kawai saboda ya ciyar da kansa shi kadai ya uffuha ya tsare mutuncin shi sai manzo Allah ya ce fahuwa fi sabilillah har yanzu dai yana kan hanyar Allah wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakhara amma idan ya fito daga gida saboda nuna ma duniya ko saboda ya tara dukiya dan alfahari sai manzo Allah ya ce fahuwa fi sabilil shaitan wannan shine yake tafarkin shaitan shi kaga kenan ba ma sai ka tafi yaki ba neman halal manzon Allah ya daidaita shi da jihadi fi sabilillah ka yi ƙoƙarin neman halal ka ciyar da kanka ko iyayenka ko iyalinka annabi ya kira kowane fi sabilillah hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na 1428 shine al-imam an-nawawi ce ma'anahu arada biha wajha Allah ta'ala fala yadkhulu fihi man anfaqaha da zahilan abinda ake so da kai duk sa'ilin da kake ciyar da iyalinka ka rika tunatar da kanka wannan ibada ce karka ɗauka wai kana yin sa ne kawai a matsayin mai mata a'a duk sa'ilin da ka kawo wani abu zaka ba wa matarka ko yaranka ka rika kudurta ma ranka wannan ibada ce kana yin sa saboda hakki ne Allah ya ce a ciyar da su kuma kana fatan zaka samu lada to wallahi da kai da wanda ya tafi jihadi ɗaya ne wannan shi ake nema da kai bayanin al'imam nawa wanda yana sharhu sahihi muslim yana juz'i na bakwai shafin 88 ya ce walakin ya dakodin muhtasib wa tariqo fil ihtisab an ya tazakkar ya tazakkara annahu ya jibu alaihi al'infaq yanda hanyar yanda hanyar take duk sa'ilin da ka tafi yin cefa ne ko za ka yi wata hidima ga iyali tufafi ne takalma ko menene ka rika tunatar da kanka cewa yi ma iyalinka haka ɗin wajibi ne ya jibu alaihil infaku ala zauja wa atfali auladihi wal mamluk wa gairi yaranka ɗin nan da kake sawa a makaranta ka rika tunanin wannan kuɗi da kake batarwa ibada ce saboda ka kana fatar ka samu lada in kai fatan to lokacin ne wannan abin yake zama ibada yana cewa mimma tajibu nafaqatuhu ala hasabi ahwalihim Allah ka samu iya to sai mu dawo mu karasa yace dalili na uku bayan ya kawo mana ayoyin alkur'ani da kuma ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sai ya kawo bayanin salaf atharu salaf bayanin magabata dama tsarin ahlus sunna kenan idan aka samu aya da hadisi to ko me magabata suka ce ya ce wa bihi an ba'an albai haƙi ce da wannan al'imam albai haƙi ya ba mu labari ƙala ya ce an ba'ana abu abdullahi al-hafiz abu abdullahi al-hafiz ya ba mu labari shi ne al'imam al-hakim al'imam al-hakim shi ne abu abdullah muhammad bin abdullahi al-hakim mai littafin al-mustadrak malamin al'imam albai haƙi ne to sai yake cewa al-imam al-hakim ya karantar da su ƙala يتي أخبرني جعفر بن محمد بن نصير الألوي حدثني الجنيد بن محمد الجنيد بن محمد إنا رجع cikin malamai malamai sufaye na farko amma waɗanda ke tafarkin sunna kala junaidu ya ce sami'tu sariya sami'tu sariya bin al-mughallis as-saqati wani malamin su ne yana daga cikin manyan malamai na farko ana ce masa asari bin al-mughallis as-saqati yace ya zummul julusa haka ne ya zummul julusa fil masjidil jami'i yana aibanta mutane su rika zama a masallacin juma'a mutane su ringa zama a masallacin juma'a in ya gani yana aibanta su in ya gansu ya kulu sai ya ce ja'alul masjidal jami' hawanita sun sun mayar da masallacin juma'a ya zama shaguna laisa laha abuwabun waɗanda ba su da kofofi wato abin da yake nufi idan mutum yana da shago ai da kofa yana iya kulle shi wani lokaci idan aka zo za a samu shagon a kulle amma idan mutum ya zama mai bara ne yana masallaci ya mai da masallacin juma'a shagonsa kuma babu kofa bare a kulle saboda haka in ka zo da safe bara da rana bara da yamma bara da daddare bara shine abin da malami yake nufi sai yana kushe duk mutumin da zai rika zama a masallacin juma'a ba shi da wani abu sai roƙo in ka dubi asalin littafin al-imamul bahaqi al-jami'u li shu'ab al-iman a mujallar nabi shafi na 432 al-imamu ahmad bin hanbal domin ya zo a bayan zamanin wannan malamin al-imamu ahmad yake sharhi game da maganar al-imamu sari ya ce haza limafihi mina ta'arrudi lissu'ali abin da ya sa imamu sariyi bai son ya ga mutane suna zazzaune a masallacin juma'a saboda ta za a koma ga roƙo wa mafi su'ali min alkarahiyya kuma kowa ya sani shari'a ta kyamaci roƙo iza wajada ilal kasbi sabila al-imamu ahmad ya ce in dai akwai hanyar da mutum zai iya samun abin da zai dogara da shi to roƙo mummunan abu ne in ka dubi sunnar manzon Allah ya ce ƙala abubakar alharabi akwai malami da ake ce masa abdul jabbar bin yahaya yana daga cikin almajiran shi wannan malami al'imamu sari kamar yadda junaidu yana cikin almajiransa don junaidu ne ba da wannan labarin yake cewa shi malamin na al'imamu sari ya kyamace ga mutane suna zazzauna a masallacin juma'a to akwai daga cikin almajiran nasa wanda ya fi shahara da abubakar alharbi abubakar alharbi amma asalin sunansa abdul jabbar bin yahaya yake ba da labarin wannan malamin ya ce sami'tu sarriya ya kulu akwai ranar da shi wannan malamin yake ba da labari ya ce hamidullah marra akwai wani lokaci da na yi allah godiya فأنا أستغفر من ذلك الحمد منذ ثلاثين سنة yana zaune da almajiransa ne ya ce na taɓa cewa alhamdulillah sai ce amma kun ga alhamdulillah da na faɗaɗin nan sau ɗaya ya ce sai da na shekara talatin ina neman gafaran Allah saboda na ce alhamdulillah duka ga zai rikitar da ɗalibai saboda ka ɗaliban suka ce a to malam me ya faru ka ce alhamdulillah amma kuma sai da ka shekara talatin kana neman gafaran Allah akan cewar alhamdulillah sai ya ce kana li dukkanin fihi mata'un ni dan kasuwa ne ina da shago yana kasuwa ana nan fahtaraka soko sai gobara ta kone kasuwan gaba daya sai ga wani mutum ya rugo a guje ya zo ya sami na ce abshir malan albishirinka sai na ce na'am sai ce dukkanuka salimat shagonka da ya kubuta ba abin da ya kone sai na ce alhamdulillah sai ce a da na koma gefe su matafakkar sai na yi tunani ashe fara'aituwa khati'a sai na ga gashi kalmar na faɗa mai kyau ne amma a baɗini kalmar ba ta da kyau me dalili yace saboda duk kasuwan shaguna sun kone nake gode ma Allah da ya bannawa so kaga wannan godiyar bata dace da muhallinta ba yace to sai da shekarar talatin ina neman gafaran Allah akai wannan zaka gani a siyaru a alamin nubala yana mujallar na goma sha biyu shafin ɗaya tamanin da shida mu ci gaba zai sake ba mu misali na biyu daga al'afar وبه أنبعنا البيهقي بإسناده hakanan kuma da wannan ne alimamun bahaki ya ba mu labari kuma wannan hadisin ya zo da isnadin shi kansa al'imamun bahaki an abi bakar ne siddiq wannan kuma an samu ne daga sayyiduna abubakar allah ya kara masa yarda an samu bayani daga sayyiduna abubakar duk dai suna magana ne akan mutum ya zama yana da yana da abin da ya dogara da shi sayyiduna abubakar yake cewa dinuka lima'adika ka tsara addininka saboda mai makomarka ta lahira don ita makomar lahira babu abin da ke sa ta yi kyau sai addini ya ce wa dirhamuka kuma ka tsare sulanka lima ashika don rayuwarka ta duniya ta yi kyau ka tsare hanyar samun sulalla kaga kenan sana'arka ka tsare hanyar neman abinci wannan ke sa duniyarka ta yi kyau to sai sai na abubakar ce wala khayra fi imri'in bila dirhamin duk mutumin da bayi da sule wannan ba shi da alkhairi me sai na abubakar yake nufi idan ba ka da kuɗi to ba ka da alheri don ƙarshe za ka kama roƙo sayidu na abubakar asidi asali yadda hadisi ya zo ya ce wala khaira fi amrin bila dirhamin wannan shine ya zo a cikin littafin shu'abul iman la khaira fi amrin bila dirhamin la khaira fi imri'in bila dirhamin babu alkhairi ga mutumin da bayi da sule in mutum bayi da kuɗi wannan bayi da alkhairi in ji sai na abubakar wato yana nufin ba wai don kana talaka ba idan ba ka da abinda ka dogara da shi dogaro da kai shi ne abinda ke kwadaitar da mu amma hadisin yana da rauni wannan za ka gan shi a silsilatu ba'ifa shi ne hadisin 6153 mu ci gaba ya ce wa bihi an ba'an albayhaqi hakanan al-imam albayhaqi ya ba mu labari da yace qala an ba'ana abu abdullahi al-hafiz har yanzu dai abu abdullahi al-hafiz in kaji al-imam albayhaqi ya faɗi wannan yana nufin al-imam al-hakim malamin sa al-imam al-hakim ya karantar qala akhbarani ja'far bin muhammad al-khawas qala an ba'ana ibrahim bin nasr al-mansuri قال سميت إبراهيم بن بشار الصوفي yana daga cikin sufayen farko kamar da muka ce waɗancan sufaye ba su da wata ɗariƙa illa ɗariƙar manzon Allah waɗannan shi yasa malaman sufaye na farko ahlus sunna ne gaba ɗaya Allah ya musu rahama to ya ce ya ji wannan hadisin daga Ibrahim bin Bashar as-Sufi khadim Ibrahim bin Adhama shi ne mai hidiman wani malami da ake kiransa ibrahim bin adham shi ibrahim bin adham din nan babansa babansa tabi'i ne kaga kenan ibrahim bin adham tabi'un tabi'i ne kuma akwai malaminsa guda da ake kira muhammad bin ziyadin aljumahi da shi da babansa dukkansu almajiran abu hurairu allah ya kara musu yarda ba don haka kaga kenan tsakaninsu da manzon Allah babu nisa kuma baban nashi baban Ibrahim bin Adhama ya taho aikin haji da matarsa Allah ya nufa suka haifi shi Ibrahim bin Adham din a garin Makka wanda za ga tarihinsa yana daga cikin malaman farko waɗanda sun yi ƙoƙari ta wajen ibada da kuma karantar da sunnar manzon Allah labarin sai yana siyaru a alami nubala mujallar na bakwai shafin 126 هلية الأولياء نأبو نعيم مجلد أكشافنا 32 جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر مجلد نبي شافن 122 to shi Ibrahim wato wanda ya bada labarin shine Ibrahim bin Bashar qala yace sami'tu aba aliyin shine al-Fudail bin Iyad at-Tamimi al-Fudail bin Iyad at-Tamimi malaman farko يقول يقول عبد الله بن المبارك المروزي عبد الله بن المبارك يسا يتي ابن المبارك كوي duk inda kaga ibn mubarak a littafi ana nufin abdullahi ibn mubarak don shi kadai ne shi yasa ba a masa sunan shi inda ka ji an ce ibn mubarak shi kadai ne Allah ya mishi rahma shi ibn mubarak din nan babban malamin hadisi ne kusan duk manyan malaman hadisin nan almajiransa ne yake cewa an ta ta'amuruna bi zuhdi wa taƙalluli kai kana umurtanmu mu guji duniya shine az-zuhudu wa taƙallul mu riƙi kaɗan kar mu ringa rikon da yawa dukiya kar mu tara dukiya wal bulga mu yi rikon abin da zai isar da mu kawai daidai bukata shine al bulga abin da zai isar da kai abin da zai wadace ka a rayuwa ba sai ka tara dukiya ya yawa ba yana gaya wa malamin ya ce kai kana cewa mu yi kaza mu rage tara dukiya mu ringa gudun duniya sai ce wa malamin wani raka amma mu almajirai mun ga kai malan ta atibil baba'i kana kawo ƙaddarorin sayarwa min biladi khurasan tun daga yankin khurasan wato a zamanin da sunan yankuna ba ɗaya ba ne da yadda yake a zamanin yanzu yanzu kaga a zamanin yanzu ƙasashe na nan iraq iran ina to amma a zamanin da tun daga iraq har ƙasar indiya tun daga iraq har ƙasar indiya ana kiransa khurasan yanki guda ne to ka ƙasashe nawa yanzu aka fitar a ƙarƙashi ce to malam ka ce mu guji duniya kai kuma gashi ɗan kasuwa ne kayan da ake kawo maka ma misali kamar yanzu ne ka ce daga china ana kawo ma kaya tun daga china ila ilal baladil harami a kawo maka har ƙasa mai alfarma wato malamin yana kwadatar da su su guji duniya amma babban attajiri ne ana kawo masa kaya tun daga gabacin duniya har zuwa kasar makka sai ce kaifa zato yaya haka zai yiwu wa anta ta'muruna bi khilafi za kai kana umurtar mu da sabanin haka kai kuma ga abin da kake yi fa qala ibn mubarak sai ibn mubarak ya ce ya aba ali shine al-fudayl bin iyad ya kai baban ali ana af'alu za ai kaga fatocin da nake yin nan ina yin sa ne li asuna biha wajhi dan in tsara mutuncin fuska na kaji abinda malami yake fada wato yana kawo mana dan ya nuna maka tawakkali ba zai ba sai ka rike sababi ina wannan fatocin ne dan in tsare fuska ta domin duk mutumin da zai yi roko fuskarsa ba ta da mutunci yace dan in tsare fuska ta wa ukrima biha irdi yace kuma kaga zan daraja mutunci na da wannan ukrima biha irdi zan daraja mutunci na da wannan sana'ar saboda duk mutumin da aka san cewa yana da abin da ya dogara da shi ba za a taba shi ba ba za a wulakanta shi ba wa asta'inu biha ala ta'ati rabbi kuma zan yi amfani zan yi amfani da taimakon wannan dukiyar ta wajen biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce a fidda zakka ba wasu ke hadda kai kai ma kana fitarwa Allah ya ce a bada sadaka kai ma kana bayarwa a maimakon sai dai in an fidda zakkan a nemo ka a baka in an fidda sadakan a nemo ka a baka kaga kai ma wannan ibadar kana yin ta sai ce la ara haqqan ba zan ga wani hakki ba illa sara'tu ilaihi face nayi gaggawan isa gare shi idan an ce jama'a ku taimaka fi sabilillah sai ka sa hannu ka ciro kudi ka bayar in baka da sana'a ya za a yi yake gaya ma ɗaliban sai ya ce hatta a kuma bihi in na ji akwai wani hakki to zan gaggauta isa gare shi sai na tsaye da wannan hakkin kamar misali hakki na ciyar da iyali hakki na kulawa da yan uwa abin da ya shafi taimakon gajiyayyu to shine sai faqala lahu al sai fudayl ya ce yabnal mubarak ya kai dan mubarak wato ya kai abdullahi bin mubarak ma ahsana za me yayi kyan wannan bayanin naka in tammaza in wannan abin ya cika wato don ba kowa ke samun dukiyar sannan wannan manufar ta samu ba wani zai iya samun dukiyar kuma amma bai cimma wannan din ba to zaka ga wannan a siyaru a alamin nubala yana mujallar 8 shafi na 388 to wannan bayani da ya kawo mana gaba ɗaya ya shafi sababi da shari'a ta yarda da shi ya kamata mu gane akwai sababin da shari'a kuma bata yarda da shi ba wanda muna dogaro da shi kuma mu ce muna tawakkali ga Allah wanda kuskure yana daga kuskure na tawakkali akwai abin da ke bata tawakkali mutum bai gane ba kaga wannan sababi ne na zahiri wanda shari'a ta amince da shi saboda ka ba za a yi banta ka don kayi riko da shi ba amma idan sababi ba shi da hujja na shari'a ko ilimi to ba mamaki mutum ya zama ya koma ga shirka bai ma sani ba saboda ka ta gefen tawakkali dole ne mutum ya kiyaye abin da ya dogara da shi dogaro da sababi na zahiri mai hujjar ilimi da shari'a wannan sababi na zahiri shine wanda malaman sunna sun yarda da shi akwai sababi wanda ba na zahiri ba babu hujjar shari'a babu hujjar ilimi kamar misali mutumin da zai tafiya sha maganin wuka ko na bindiga ce ai zuciyata ta yarda da Allah amma kuma zan sha maganin ƙarfi na yi kaga ke na yi riko da sababi babu shakka ya riko da sababi amma sababin nan shari'a ta yarda da shi a'a shari'a ba ta yarda da shi ba abinda zai baka misali wanda shi yasa malamai suke kiransa shirku ta'asir shirka ne Allah ya tsare mu shirka ce mutum yake bai ma gane ba saboda ka kaddara tasiri ga abin da ba shi da tasiri kai ne ka kaddara abin yana da tasiri alhali kuma bai da shi babu hujjar ilimi babu na shari'a misali akan haka shine hadisin alharis bin aufin allaifi wanda ya ba da labarin tafiyar manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam annahum kharaju an makkata ma'a rasulillahi ila hunain annabi ya fita daga garin makka ya tafi yakin hunain ranar sha uku ga watan shawwal da watan karamar sallah ranar sha uku ga watan karamar sallah shekara ta takwas daga hijiran manzon Allah akwai kabilu da suke yankin hunain da ake kira alhawazin da saƙif mutanen ta'if to shi yasa ake kiran wannan yakin hunain don wani kwari ne wannan kwarin yana tsakanin makka da ta'if ya ce yana ba da labari shi wannan sahabi ya ce wakana lil kufari sidra lokacin da muka so muka taho wurin yakin sai muka tarar da kafirai akwai wata bishiyar magariya ya akufuna indaha yu'alliquna biha aslihatahum kafirai suna rataye makamansu a jikin wannan bishiyan wannan bishiya suna tabarruki da ita saboda haka idan suka rataye makami a jikin wannan bishiya to idan suka gwabza yaƙi da kai ba za ka kai labari ba kaga kenan sun camfi wannan bishiyan suna tabarruki da shi sababi ne amma kuma ba na shari'a ba to hankalin sahabbai sai ya tashi ita wannan bishiya ana kiranta zatu anwatin saboda haka muna cikin tafiya sai muka wuce wata magariya khadra'a azima ita wannan bishiyar magariyan ita ma koriya babba to sai suka ce ya rasulullah wadancan kafirai kaga fa akwai wani abu da suka dan rike wanda ya taimaka musu idan ana gwabza yaki ba a nasara a kansu saboda suna tabarruki da wannan bishiya idan suka rataye makami to mu ma iji Allah na za ta anwatin kama lahum za ta anwatin mu ma ga wata bishiya katuwa ka ba mu damar mu rataye namu a nan ko za mu samu dace in mun gwabza da su mu yi nasara a kansu manzon Allah sai da ya kabbara manzon Allah ya ce Allahu akbar manzon Allah ya ce Allahu akbar qultum wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa abinda kuka faɗa ɗin nan kama ƙala ƙaumu Musa ya yi kamar abin da mutane annabi Musa suka gaya ma annabi Musa alaihissalam wanda labarin sai na suratul araf aya ta 138 ka ji ma yanda shi zai nuna maka sharrin shaidan Allah ka raba mu da shi wajawazna bi bani isra'ila al-bahara yanda Allah ya ce kenan banu isra'ila suna ana gana musu azaba a ƙasar masar Allah ya ce sai muka ƙetarar da su kogi muka ƙetarar da su kogi duk suna gani banu isra'ila kaf sun tsira ga fir'auna ya taho Allah ya halaka shi yanzu idan mutum yana da hankali wanda aka yi wannan har kai tunanin neman taimakon wani ba Allah ba amma ka ji sharrin shedan fa sun ga ikon Allah kiri-kiri Allah ya gwada musu abin da ɗan adam bai taba gani ba a dakatar da ruwa 'yan adam su ƙetara ko takalmin ɗaya bai ɓace ba kuma tafin ƙafan ɗaya bai jike ba amma kuma fir'auna na shiga allah kife shi Allah sai da ya ba da labarin don ya nuna ma makircin shaidan sai da ya fara cewar wajawazna bi bani isra'ila al-bahara fa ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum ana tafiya da su sai ga an iso ga wasu mutane waɗanda sun lizinci wani gunki qalu suka ce ya Musa ji bani isra'ila ij'al lana ilahan kama lahum aliha ya Musa mu ma ka sama mana wani gunki da zamu rike yanda mutanen garin nan suke da gunki nan da na har sun manta shi ne abinda manzon Allah yake faɗa shi ne annabi Musa yake cewa inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun waɗannan mutane ai halakakku ne yanzu ku a gairan lahi abgikum ilahan yanzu wani Allah kuke neman ni in samar muku hakuna neman in sama muku wani abin bata wani ba Allah ba wa huwa faddalakum alal alamin wa iz anjaynakum min ali fir'auna kaga sai aka tuna musu yasumunakum su al'azabi yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim alqur'ani ya dinga dalilin da yasa annabi Musa ya ce to lalle mutanen nan ya Allah kaga da raina ma sun fara zama mushrikai akwai bukatar a ba mu littafi shi yasa Allah ya ba su at-taura domin wannan abin da annabi Musa ya gani yana da rai bare kuma ya mutu bari a samu littafi ko da annabi Musa ya mutu wannan littafin zai zama musu jagora shine sai manzo Allah ya ce innaha lasunan manzo Allah ya ce sai dai kuma hanyar guda ce hanyar shedan duk ɗaya ce sai manzo Allah ya ce latarkabunna sunana man kana qablakum na rantse da Allah za ku yi ta bin tafarkin al'adun mutanen da sun riga ku wato banu isra'ila manzon Allah ya ce sunnatan sunna duk wani hali na ahalul kitabi sai kun ɗauko sai kun yi koyi da shi duk abin da aka ce ma nasara sun yi to musulmi sai ya yi ƙoƙarin ya yi wannan ya zo ta hadisin sahabbai kaga wannan hadisin ya zo ta riwayar abu sa'id al-khudri abu huraira za a gan shi a sahihu tarmizi hadisin 2179 akwai riwayar ma da manzon Allah yake cewa hatta law kana fihim man ata ummuhu alaniya inda a zamanin da an samu banu isra'ila wanda wani ya tara da mahaifiyarsa kiri-kiri manzon Allah ya ce la kana fi ummati man yaf'alu zalika annabi ya ce wallahi a al'umma ta sai an samu wanda zai yi haka ina ce gashi ana gani sharrin da kafiri bai yi ma a yanzu musulmi yana yi Allah ka tsare mu so wannan shi yake nuna maka in mutum bai yi hankali ba yana iya fadawa ga tarkon shaidan don riko da sababi riko da sababi na zahiri wannan shine wanda shari'a ta karantar da mu amma idan mutum ya riko da sababi wanda babu hujjar ilimi da shari'a a kai to yana fadawa ga shirka don duk mutumin da zai yi abin da waɗancan suka yi to ya yi shirka in ka dubi bayanin malamai da suka yi game da wannan hadisi kamar iktida usiratul mustaqim na ibn taymiya yana shafin 314 fa ankara annabiyyu mujarrada mushabahatihim al-kuffar nan take annabi ya kyamatar masahabbai kwaikwayon kafirai da suke kokarin yi fi ittikhadhi shajara yaqufuna alaiha ba wani abu bane illa karfin tawakkali ga Allah a zuciya zuciyarka ta dogara da cewar babu mai samarwa sai Allah babu wanda zai iya baka sai Allah amma jikinka ya dogara da sababi na zahiri wanda ya samu hujjar ilimi a shari'a don haka duk malamai suna magana game da hadarin shirku ta'asir shirku ta'asir shine at-tabarrukul mamnu' mutum ya ringa neman tabarruki da abinda babu hujjar ilimi akai kuma ibn qayyim al-jawziyya a littafin madarijus salikin wannan za ka gani a juzi na biyu shafi na 398 ibn al-qayyim jauziya ya ce walau tawakkala al-abdu ala allahi haqqa tawakkulihi inda dan adam zai dogara ga Allah yanda ya cancanta a dogara da shi baka bukatar layan bata ko maganin bindiga ko na wuka yace fi izalati jabalin an makanihi in kana son dutse ya bar inda yake wa kana ma'muran bi izalatihi la azalaku da za a ce kai kawar mana da wannan dutse kuma babban dutse ne a gari kaga dan adam ba zai iya ba amma in tawakkalinka ga Allah yayi karfi ibn qayyim da ya ce wallahi kana umarni ga wannan dutse zai kauce ba sai ka riko da komai ba ai tawakkalin da Allah shi dai ake so kai kuma mun samu misali ma a labarin sahabban annabi Muhammad saboda akwai sahabi da ake kiransa al'ala bin abdullah al-haburami al'ala bin abdullah al-haburami shi wannan sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi yankin bahrain ya tura shi yankin bahrain kuma a nan ya dinga yada musulunci ya zama shugaba har manzon Allah ya rasu har zamanin sai na abubakar ya tabbatar da shi zamanin sai na umar ya tabbatar da shi a zamanin sai na umar Allah ya karɓi ɗansa za ka ga labarin sa siyaru a alamin nubala yana mujallar na farko shafin 263 a zamanin na abubakar mutane sun yi ta ridda saboda jin labarin manzon Allah ya rasu saboda haka sai na abubakar ya naɗa kwamandoji ya tura su aka yi ta yaƙansu to shi dama da yake gwamnan yankin bahrain ne sai na abubakar ya aika mai takarda to shi ne ya tara sojoji aka dinga bin kafirai ana ta faɗa da su sai aka taho za a isa ga waɗannan kafirai kuma wannan yaƙi idan ba su yi shi ba to kafiran nan za su iya ɗaukar lokaci suna samun damar shiri suka tarar da kogi ya cika dam da ruwa wannan kogi ko ana kiran shi azzakazaku zaka gani a siyaru alamin nubala kogi ne wanda jiragen ruwa ma suna bin shi su kaga kenan ba wai karamin rafi bane wanda zaka ce bari bari nade kafan wando al'ala'u bin abdullah ya ga ga kogi ga kafirai a tsallake ya juya ya ce masahabban annabi muhammad ya ce wallahi aikin allah zamu kuma wannan kogin shi ma na allah ne ni ba abin da zai hana ni ratsa shi suka ce to yanzu ya za a yi a ratsa kogi ya ce eh mai kogin za mu je wa aiki kun shirya suka ce mun shirya saboda haka sai ya roƙi Allah da sunayensa guda hudu ya halimu da ya alimu da ya aliyu da ya azimu waɗannan kalmomi guda hudu ya yi amfani da su ya roƙi Allah wallahi ya wuce babu kafar doki ɗaya da ya nutse haka suka tsallaka wannan kogin wannan in ka duba littafin tarihi zaka gani shine abin da ibnu qayyim juzayya yake faɗa in tawakkalinka ya yayi ƙarfi baka buƙatar komi Allahn da kake ma aiki shi zai ma aiki amma da yake ka bar Allah sai kana kokarin dogaro da shaidan اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك